بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير الصبر شدا قوة جماد الآخرة shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da lissafin bakwai ga watan Disamba 2024 wannan shine darasi na 18 cikin jerin darussa daga littafin qa'idatun fil mahabba wallafar al-imam shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa Shaykhul Islam ibn Taymiyyah a wannan littafi nashi yana mana bayani ne akan wato ƙa'idojin ƙauna da soyayya a matsayinta na tushe na ibada tushe na dangantaka tsakanin bayi da ubangijinsu kamar yadda ya saba a mafiyar littafansa yakan yawaita wato dajiya da sakin layi don samun fa'idoji mabambanta Allah ya saka mashi da alkhairi za mu tashi inda mala yake cewa wallahu subhanahu inna ma zakara hada da ishkafil ƙur'ani alil mushrikina فإن العزيز وامرأته وأهل مصر كانوا مشركين كما قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله الآية yana ci gaba da magana akan wato mas'ala da ke da alaƙa da nau'o'in ƙauna inda ya ce wato ƙauna iri-iri ce kuma kowane nau'i a ƙarƙashinsa akwai wasu jinsi mabambanta ya ce wato akwai ƙauna wadda take tsakanin bayi da Ubangijinsu ita ce ƙauna ta bauta, akwai kuma ƙauna wadda take faruwa ce sakamakon a samu abubuwa guda biyu sun yi kama da juna ita ce ƙauna ta mujanasa da kuma ƙauna ta mutum yana tsananin wato son mallakar wani abu da ƙauna da siffar mutum ya ɗora wa kanshi neman wani abu kamar yadda manzala sassalam ya kira mai san riga da mai san makwanci ya kira su da suna bayan wannan abu a cikin hadisan ta isa abdul dinar ya ce tuka gado waɗannan an kira su da suna cewa wato idan su samu wannan abun sai su yarda shi kenan iya jin daɗinsu in sun rasa kuma sai su ji baƙin ciki ya ce to irin wannan ƙaunar irin ƙauna wadda mutum yake yi ma wani abu wanda yana ganin ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba sai in ya mallaki wannan abun a duniya shine al'ishk wanda kuma da zaran ya rasa zai ga cewa ya yi asarar duniya ya ce to shi ake ce ma al'ishku ya ce kuma irin wannan ƙaunar makauniyar ƙauna irin wannan ubangiji ya ambace ta ne kawai game da mushrikai shine wallahu subhanahu inna ma zakara hadal ishka fil qur'ani anil mushrikin irin wannan makauniyar kaunar da mutum zai so wani abun duniya san ya rufe mishi tunani ya kusar da hankalinsa Allah madaukakin sarki ya ambaci mushrikai su kadai ne Allah ya ambata suke da irin wannan dabi'a wajen soyayya su wadda babu lissafi a cikin ta fa innal aziza wa mar'atahu wa ahla misra kanu mushrikin yace kaga wadanda aka bada labarin sun yi irin wannan abin akwai azizu misra da cikin kisa annabi yusuf alaihi salam akwai ta wannan matar da taimam annabi yusuf murawada da kuma sauran mutanen kasar misra a wannan lokaci da annabi yusuf alaihi salam aka sace shi aka kai shi wannan gari yace dukkanin su mushrikai ne kamar yadda annabi yusuf ya ce musu a cikin fadan Allah madaukakin sarki da Allah yake bada labari yusuf ya ce musu inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun ni na rabu da addinin wasu mutane waɗanda suka sun zama cewa ba su yi imani da Allah ba kuma sun kafar cewa lahira kaga ai mutanen shi da ya baro a ƙasarsu iyayen shi su annabawa ne kaga ba zai yi siffanta su da waɗannan ba to su waye waɗanda ya baran baran da su din su ne mutanen Misran a lokacin wattabatu millata abai sai na ba addinin iyayena Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub babana Ibrahim da babana Ishaka da babana Yaquba asalin baban shi shine Yaqub Ishaka a abin nan ne ko kakansa ne kenan baban babansa sai kuma Ibrahim shi kuma mahaifin kakan nasa to dukkaninsu iyaye ne yace kama kana ma kana lana an nushrika billahi min shay'in mu ba zai taba yiwa mai shirka ba gidanmu gidan tauhidi ne zalika fadlullahi alaina zalika min fadlillahi alaina wa alan nas wannan falala ce ubangiji yayi mana da kuma sauran mutane duk wanda Allah ya taimake shi don baya shirka to Allah ya gama mishi iya falala a duniya nan zalika min fadlillahi alaina wa alan nas sai duk wanda yake kiranka cewa ka zo ka bi tauhidi ka bar shirka babu mai kaunarka kamar wannan duk wanda zai karantar da tauhidi ya fada da shirka babu wanda ya kawo mutane alheri kamar sa saboda falala Allah ce zaɓi ne daga Allah ga mutane nan a duniyar nan da muke rayuwa wanda ana ganin su masana gogaggu wanda suka san inda duniya ta sa gaba amma ba sa bautawa Allah kamar yadda huda huda yace ko wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillahi ka ya wargaza duk abinda aka ambata na cewa sun ci gaba wa utiyat min kulli shay'in walaha arshun azim duk wannan ya zama abin banza saboda mene ba sa bautatawa Allah saboda haka duk abin da wani kafiri yake ciki a yanzu ko a baya ko a nan gaba na ci gaba da ɗaukaka da ƙarfin soja tattalin arziki faɗa aji ƙarfin midiya da aikin banza ne inda shirka yake aikin banza ne to don falala mafi girma ita ce wannan falala da Allah ya zaɓi waɗannan bayi nasa ya ba su cikin annabawa da sauran muminai da haka ya ce zalika min fadlillahi alaina wa alan nasi walakin aktharan nasi la yashkuru sai da dama daga cikin mutane ba sa gode wa falala Allah ba sa fahimta cewa suna cikin ma wata falala kabbalanta na masu gode ya sahibai sijini a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar ci gaba da wa'azi ma abokan zaman shi a gidan yari yace shin kuna ganin waɗannan arbab mutafarriqun wasu ababen bauta waɗanda suke mabambanta su suka fi koko ubangiji wanda yake shine guda daya wanda yafi karfin kowa ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytum wa antum aba'ukum banda kuke mutuwa mu kuma bayan Allah ba komai bane illa sunaye da kuka rada ku da iyayenku a a ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da hujja akai ba inil hukmu illa lillahi babu wanda yake da hukunci sai ubangiji amara Allah ta'budu illa iya ya umarni da cewa ku bauta mishi shi kadai zalika dinul qayyim bautawa Allah shi kada shine addini tsayayye walakin da aksaran nasi la ya'lam sai dai mutafiyan mutane jahilai ne basu san Allah ba ya kawo mana wannan dai kafa hujja akan cewa mutanen Misra da da da Azizu Misra da matarsa a lokacin Annabi Yusuf dukkanin su kafirai ne kuma sun shiga cikin waɗanda Allah ya ambata da irin waccan soyayya irin ta kafirai wa qala ta'ala har ila yau kuma ga wata ƙarin hujja Annabi Yusuf ya ce in ji Allah maɗaukin sarki a wata sura da banci wacce gafir kenan ko wala qad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lam yab'ath Allahu min ba'dihi rasula zuwa ƙarshen aya Allah ya ce wala qad ja'akum yusufu min qablu haƙiƙa annabi yusufa ya zo muku min qablu ai min qabli maji'i musa tun kamar yadda Asuddi ya fasara tun kafin annabi Musa ya zo muku da hujja ai da can ma annabi Yusufa da ya gabaci annabi Musa wajen shekara 300 ne tsakanin su kamar yadda malaman tarihi suke fara ai shi ma ya zo da gaskiya wannan Yusuf da aka ambata anan malaman tafsiri sun yi sabani akan wani Yusufa ne shin Yusufa ibnu Yaqub ibn Ishaqa wannan da aka ambata cikin sunan Yusufa ne wannan shine mashhurin zance a gun malaman tafsiri ko ko wani Yusufan ne daban saboda ko kuma wani Yusufa wanda yake jikan wancan annabin kyakkyawa din a kamar yadda Ibn Jarir ya abbata daga wasu malamai cikin malaman tafsiri shi wancan sunan shi Yusuf ibn Ibrahim ibn Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim to tayyu ya zama shi din ne tayyu kuma ya zama wancan ne Allah da ya ce wala qad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinat shi wannan jikan shi ma ya gaji annabta daga gun babansa ko kuma kakansa ina fata mun gane bilbayyanati ya zo muku da bayani dalla-dalla an ce bayani dalla-dallan shine wancan zancen nashi na a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar haka malamai suka ce wannan shine bayani dalla-dalla din fama ziltum baku gushe ba fi shakkin ai fama ziltum murtabina ba gushe ba kuna ta shakka kuna ta ganin ƙarya ne baku yadda da addinin da aka gaya muku ba mimma ja'akum bihi kuka ƙi amincewa da abin da ya kawo muku hatta idza halaka har sai da ya rasu halaka anan ma'anar shi rasuwa kamar da Allah yake cewa inim ru'un halaka wa laysa laysa lahu walad ko to a halaka anan ma'anar shi mutuwa ne kawai hatta idza mata qultum sai kuna kuma cewa yanzu lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula ai kuma shikenan Allah ba zai ƙara aiko wani manzo bayan shi ba wannan wannan gaba tana da ma'ana ɗayan biyu ko dai zama ma'anar shi fargajaji tunda har suka ambace shi da rasul kuma suka ce ba'atha lan ya ba'atha Allah Allah sun yadda akwai Allah kenan da sun kuce daga shakkar su kuma sun yadda manzon Allah ne amma sun yi fargajaji to wannan kuma daga cikin ɗabi'ar mutane da dama za ka ga malami ya shekara da shekaru yana ta karantawa ana ta jayayya da karantawa ran da ya mutu ko sai ya ce kai mutumin kirki ne sai a zo a tare kuma mai jana'iza ana ta yaban shi a makare ko mun gani to wannan ya daga cikin ɗabi'a dan adam qultu lam dan yaba asallahu ba ji rasula ko kuma ya zama a matsayin izgidi eh kamar yadda wannan suka inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun kaga sun kira shi da manzan ba da nufin gasgatawa ba sai ya zama kenan tamadi ne tamadi ne fil ghayyi wal kufri cewa da suka yi to ai shikenan ma wannan da yake cewa annabi ma dai ya dai mutu ba wanda za a ƙara turowa yana iya ɗaukar dukkanin ma'anonin guda biyu kazalika yudillu Allahu man huwa musrifun murta Allah yana haka Allah yake ƙara batar da duk wanda yake mai israfi mai wuce makaɗi da rawa a zancensa da aikinsa murtab wanda kuma yake da shakka yake da wancan fama zirtun fi shakkin alladhina yujadiluna fi ayati llahi su wane ne musrifin murtab su ne masu jayayya da ayoyin Allah bi gairi sultanin atahu ba tare da hujja ba kabura maqatan inda Allah wa inda alladhina amanu annan ya isa abin zargi abin ya girmama a wurin Allah da wurin waɗanda suke muminai ka dinga jayayya da ayoyin Allah ba da hujja ba kazalika yatba'u Allahu ala kulli ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar haka Allah yake mai zuciyar duk wani wato mai girman kai wanda yake kuma jabberi an rawaito cewa ibnu mas'udin yana karanta wannan ayar da taqdim wa ta'khir yaukan kullu ala kulli qalbin sai ce ala qalbi kulli mutakabbirin kuma duk ma'anar shi ɗaya kazalika yatba'u Allahu ala qalbi kulli mutakabbirin jabbar shi haka yake karanta ta wajen wallahu a'lam wa qala ta'ala kuma ubangiji ya ce wa ƙala niswatun fil madina timra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad shagafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin yanzu wannan fa duka akan magana cewa al-ishqu da qur'ani ya ambata kafare kai aka ambata sai ce kuma ga misali kafiran namu na annabi yusuf dan ya tabbatar maka da kafare ne yake ta wannan zabargadan kuma shi sa ibnu sayyidin nasi da yake tarihin ibn timiya yake cewa yace yake cewa ni na zata ma an daina halitta irin wannan mutanen shi irin shi bai ce ta dauka tun zamanin su maliku da su ahmad hanbali Allah bai sake yin irin waɗannan halitta ba saboda jarabar shi a ilimi haji har ya auka da mu wani babi in aka biye mai sai a ta kuma wata sabga Allah ya gafarta mai ƙara mishi karama yace wa qala niswatun fil madinati wasu mata a cikin garin suka ce imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi matar sarki tana yima yaron gidanta alfata kamar bawa ko ma'aikaci ko almajirin gida turawidu tana neman sa tana kwarkwasa gare shi tana tana neman shi da fasikanci kad shagafa hubba haqiqa so ya makantar da ita to wannan shine al-ishq din wato ash-shagaf shine abin da ya dauki hankalinka shine a ce shagafuhu wato abin da ya ɗauki hankalinka ba ka da wani tunani sai shi ci ka'aiwa ne neman kuɗi ya ɗauki hankalin shi ko karatu ya ɗauki hankalin shi ko matar shi ta mallake shi sai a ce mashgufin bihi ne ya jarabtu da abin ta jarabtu da shi tana tsananin ƙaunarsa inna lanaraha fi dalalin mubin mu dinnan ɗan uwanta kafirai kenan suka ce gaskiya a cikin bata take bai dacewa wannan wannan irin ɗabi'ar mata da dina suka zo sai sun yi sai sun yi tadin junansu sai an yi tadin wata wadda bata nan sai ce ai kai ji abin da wasu take yi ai wanci kishe ta kaza ai mijin ta kaza ai dangin ta kaza ai surukin ta kaza suna zama aikin su kenan kalla ha a cikin hadisin ummu zar'in dinda mata suka zauna to sabga su kenan ai sifirar mazajen su sifirar kishiyoyin su sifirar ƴan uwansu ba sa rabuwa da wannan za ka ji mahaciya suke ke zo in miki gulma za su ayyana cewa gulma ce amma kuma za a yi ce ki bari sai mun haɗa akwai gulma Allah ka yafe mana a kudu ke sun cewa gulma ta kuma wurin maza shi ma yana cikin abin da suke fighting su dawo da kayansu suna ganin maza ma sun kwace musu wa amma yusuf alaihi salam fa inna allaha zakara annahu asamahu bi ikhlasihi addina lillah Annabi Yusufa a cikin wannan sarƙaƙiyar da ya samu kanshi da ita wannan matar da kuma su kansu matayen da daga ba ɗaya suka rikita gari saboda san shi da suke yi Allah madaukakin sarki ya tsare shi ya katange shi saboda ya tsantsanta addini ga Allah qala ta'ala Allah yace walaqad hammat bih wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من إبادنا المخلصين الله يقول ولقد همت به للي حقيقة كما حقيقة إتماتر تا نفاتيش دا الفحشاء كما يدى معلمان تفسيري سكبا دا لباري ابن جرير يكاو تيوا ta dinga mashi ta ce ka aiko gashinka yana ban sha'awa wallahi ka ga wasu idanu dan daga irin ka kalle ni mana kai me yasa kake haka ne me yasa baka sakin jiki ne shine walaqad hammat bihi ce gashin kana da kyau idan kana da kyau kalle ni mana ka gani tana ta mishi irin wannan zantutuka na na, badala wa hamma biha shi ma ya nuface ta to anan akwai fasarori da dama da malamai suka yi malamai cikin magabata tun daga ibnu abbasin da sauran malaman makarantarsa su mujahid suka tada da sauransu suka ce jalasa minha majalisar rajul ya zauna a kanta irin yadda namiji ke zauna in zai sadu da mace har suka ce ma wahallal hamyan har ma ya zage mazagin wandansa sannan kawai kuma sai imani bai mai sai ya tashi wanda ita ce fassarar da aka samu daga tafsirin magabata amma wasu malamai da suka zo daga baya sun yi watsi da wannan fassara suka yi ta kawo maganganu wasu masu ƙarfi wasu masu rauni wasu suka ce a'a hamma biha ma'anarsa tafakkara fi an ya tazawwajaha law lam takun muhsina da ya ga kyakkyawar mu'amalar take mishi a zamantakewar su tun kafin ta kai ga wannan wa gallaqatil abwaba din sai ta ni wannan mata inda a ce mata da miji ya gane san shi take to ai da kawai sai ya aure ta saboda ai lam ara lil mutahabbaini illa nikah wannan daga cikin fasara da wasu malamai suka kawo cewa abin da yayi tunani a zuciyarsa wasu suka ce hamma biha tunanin da dan adam zai rasawa in ya ga mace ya ga tsareicin ta dole sai ya ji wata wani dan abu koyaya ne na dan adanci to wannan iya abin da ya ji ne kawai sai ya juya da baya wasu suka ce abin da ake nufi kamar yadda ibnu kasirin ya kawo ibnu kasirin yake cewa amma yusufu fahamma biha yace akwai taqdimu wata ta'khir ma'anan wajen yace wala qad hamma bihi sai azdakata a ce laula an ra'a burhana rabbihi la hamma biha da ba dan ya ga hujja daga ubangijinsa ba to shi ma da ya da ya la hamma biha ibn kathir ya kawo wannan al-imamu ibn kathir ya danganta wannan magana zuwa ga abu ubaidin alqasim ibn sallamin a cikin garibul qur'an shi ne ya fara kawo wannan tafsiri kuma kaga shi ma cikin mutaqaddimi ne dan ya mutu 206 idan ka koma tafsirin al-imamu ash-shankiti adwa'ul bayan fi ibahil qur'an bil qur'an shi anan kam yayi maganganu masu tsayi kuma ya kawo hujjoji mabambanta yace a cikin sura in ka kalla da kyau akwai hujjojin da ke nuna cewa wala qad hammat bihi wa hamma biha dinnan baya nufin wancan abin da Ibn Abbas suka faɗa yace da shaida ita kanta matar da shaidan mijinta da shaidan wa shahida shahidun min ahli da kuma shaidan Allah ubangiji madaukakin sarki ya dinga lissafa su yace kalli fadin Allah da ita da kanta shaida annabi Yusuf shi kanshi da yace hiya rawadatni an nafsi magana ta farko da ya fara yake ta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'an yace hiya rawadatni an nafsi yace ita take ta nema na sannan a ya sake cewa rabbu rabbi ya ubangiji na as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi inda yana da wannan manufar ba zai ce a kai shi gidan yaro sannan da kanta da aka gano gaskiya take cewa wala qad rawatuhu an nafsihi fasta'asab da a ce yayi wani attempt inji shankiki da za ta bada labari da ta kaɗe ita da mata ɗin nan isu isu da ta faɗa abin da yi da ta ce ai ya kusa yi matsala aka samu kawai amma da ta kira su suka taru su da ita mai ta ce musu ta ce eh da gaske ne wala qadra watu an nafsihi fasta'asa kuma ta ta sha alwashi wala illam yaf'al ma amuru to a daidai lokacin nan idan da a ce yayi wani attempt ko da ya sumbance ta ko ya rike hannunta ko ya rungume ta ta ce amma fa ya mun kaza za ta ba da labari wannan duka maganin shankiti ne yace haka mijin kuma yace ta ƙara cewa kai al'ana hashasal haqqu ana rawattuhu an nafsi wa innahu lamina sadiqi adwaul bayan din kenan yace fi dal qur'ani wato malan shankiti mala akwai karfin hujja kai mutumin nan iyaka ne Allah ya gafarta mai haka nan irin fadin mijin da ya ce innahu min kaidi kunna inna kaida kunna azim yusufu a arid an haza kaga mijin shi ma ya wanke shi anan haka shedan wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min duburin ko fa kadhaba huwa min as-sadiq in kana qamisuhu qudda min qudda fa sadaka huwa min al-kadhib kaga shi ma yace falamma ra'aw qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikun inna kaydakunna azim haka kuma Allah madauki sarki da kanshi yace kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha yace duk waɗannan hujjoji ne a cikin sura a cikin kissa da ke cewa wannan dole a fasara wa hamma biha da wani abu sabanin fasara ibn abbas Allah ya gafarta malamai wannan dai khulasa ce kawai abin da suka faɗa kasan da an aya tafsiri ma irin na irin na na gargajiya din ba a fasara aya gaba da wala qad hammad biha wala ga hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi ya ce karanta gaba karanta gaba eh to su kuma malaman da suka goyi bayan wancan magana ta si ibnu abbas sai suka ce a wannan duk wannan duka tawili ne duka tawili ne na malamai kuma abinda suke gani din ai ba aibi ba ne, ai ƙarin karama ne, saboda samun cewa kamar yadda ya ƙurɗubi yake kawo ce suka ce, wali in kifafu fi mifli hadhihi halati dalun ala alal ikhlas wa a'azama thawaba mutum ya iya mallakar ɗabi'arsa bayan ga wannan kyakkyawan mace ta yi tsirara a gabansa ta baje jikinta kuma shi ma har ya kai ga kusa da ita har ya cire mazagin wandonsa amma ya iya yin riba sai tashi ce wannan ba ƙaramin imani ba Allah ne kawai ke bada wannan dacen to kuma abin da ake so a tabbata a wurin shi shine Allah ne ya kare shi ba shi ya kare kansa ba don tunda Allah ya kawo da cewa innahu kana minal mukhlasina zai zo magana akan wannan shi ma me ake nufi da al mukhlas ba mukhlis bane shi mukhlas ne Allah ne ya tsantsanta shi ya tsayar da shi daga wannan barna to wannan dai zance ne mustatarat kamar yadda shi ibnu taymiya din ya kawo Allah ya gafarta mishi in muka lura zamu ga cewa ibnu taymiya ya kawo wannan maganar shi ma dimniyan yana goyen bayan tafsirin mutaakhirin din nan tunda ya kawo ta da tabbatar da cewa Yusuf alayhi salam bai aikata duk wani alfasha da ake tsammani ba suratu Yusuf jama'a tana daga cikin wato surori masu tsananin bukatar tadabburi na taba ku labarin wani malami ba misire ko wanda ya ce shekarar shi talatin ya tadabburi a cikin suratu Yusuf kuma kullum ya karanta ta sai ya ji wani sabon fiƙihu ya fitar da fiƙihu a cikin ta ya fi guda dubu ashirin mujalladai ne kawai mujalladai ne wajen guda uku yana ta yi har ya mutu bai gama ba ban tana sunan shi bane yanzu tadabburi kawai yace shi kuma farko abin da ya ja hankalin shi a a, a surar shine da Allah ya mata wani kirari a farko nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi duk da ahsanal qasasi na nufin duka kisoshin alqurani ba ita kade ba amma warewa a fada a cikin ta yana ta da wata khasiya za'ida to yace to bari ya bi wannan sura ga me ma'ana ahsan qasas din nan sai ya fitar da fiqhu kaman guda 300 akan gaba daya ce wannan na nuna kaza wannan na nuna yanzu nan inda za a dinga bi ana wannan maganganun sai ga ya kuma wani abu daban can kuma to qur'ani kenan malam qur'ani gagaraba dau ne malam Allah ya samu mu samu rabo mai tsoka a cikin sa yace a fa akhbar subhanahu annahu sarafa anhu su'a wal fasha kaga Allah ya bada labarin cewa ya kautar mishi da mummunan abu da alfasha wa min as-su'i daga cikin abu mummuna akwai ishquha qaunatatta din wa mahabbatuha da santa ka so wata mace wadda ba matarka ba ka kaunace ta bugunyar kauna to shi ma mummunan abu ne sawa'un mata aure ce ko budurwa ce ko bazawara ko so kake mata na aure so kake na zaka aure ta nan gaba amma dai zama so din ya makanta da kai to abu ne mummuna to annabawa ba sa yin wannan amma suna son matansu so mai kyau kamar da Alaihi Wasallam yake cewa an sanya mini kaunar matana eh a to menene kuma wal fahsha sai ce a wa min al fahsha'i az-zina daga cikin kuma alfashan da Allah ya kautar da shi akwai zina saboda ka irin wannan abin da mutum zai je yana kaunar wata mace wadda wata ma a Facebook kawai ka ganta su'i ne a cikin zuciyarka me ke kawo wannan shine idan zuciyarka ta wofanta daga asalin kaunar Allah da ake so da gurgurdan raguwar kaunar Allah a zuciyarka gurgurdan da zaka dinga kaunar wata halitta ko wata siffa irin wannan mummunar kauna yace wa qad zana bi farjihi man la yakunu ashiqan ana samun mutum yayi zina zina ta farji da farji ko da babu kauna wato eh ana ko qad yazni ko bi farjihi man la yakunu ashikan mutumin da baya kauna yana iya yin zina kamar yadda mutane suke zuwa gidan karuwai wata ma bai taba ganin ta ba babu soyayya tsakanin shi da ita amma kuma yaje zina da ita wa qad ya'shiqu man la yazni bi farji wani kuma zai yi kaunar ko baya zina ba su da talazumi irin ɗabi'a da aka samu a cikin wata kabila a cikin larabawa da ake ci musu banu udhra har ake tarihin sa ana ce mashi al-hubbul udhri su ne su jamilu bufaina su majnunu laila ya shahara a cikin wannan kabilar a najar cewa su sun kware wajen soyayya amma ba sa yin zina ana samun mutumin da zai kaunaci wata mace mummunar kauna amma kuma shi ba kusanci yake so da ita na da namiji da mace ba a so yake kawai ta bashi lokaci ta saurare shi ta mayan mishi da zance mai daɗi idan ya yi mata to ana samun wannan al'ishk ana samun shi wa zina bil farji a azamu من الإلمان بصغيرة كنظرة وقبلة زنة فرجي تافب جرمان مون زنبي فيدا واتو آه إلمام أوكا وونك أنكان زنبي كمان كلو كمان سنبنتا كما يدعى الله يكتب الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة اللمم شيني آه كمان سنبنتا هو ريك هنو كو رنجما ko makamantansu to waɗannan su ma zunubai ne amma ba su kai girman zunubin ita kanta zunubin ba wamal israru alal ishqi wa lawazimihi minan nazari wa nahwi yace dogewa kuwa akan irin wannan mummunar kauna da ababan da kauna take lazimtawa kaman kallo da makamantansu faƙad ya kunu a azama mina zina alwahidi bi shay'in kafir zai fi tsananin zunubi fiye da wanda ya zina so ɗaya wanda ya diman da'iman tsawon lokaci yana fama da cutar ishku a zuciyarsa wata lazimta mai ƙoƙarin kallo da tunani da runguma ko makamanta haka ga abin ƙaunarsa to wannan zunubin shi zai fi girman zunubi fiye da wanda ya samu kanshi a laifin yin zina so ɗaya wal mukhlasuna yusrifu Allahu anhum as-su'a wal fahsha su irin sa annabi yusufa al mukhlasun Allah ne yake kawon musu da mummunan aiki irin wannan na ishkudin wal fahsha da kuma zina wa yusuf alaihi salam kana min al mukhlasin yusuf yana cikin mukhlasina haisu kana ya'budu Allah ya kasance yana bututawa Allah la yushriku bihi shay'an baya ma Allah shirka da komai wa haisu tawakkala ala Allah kuma ya kasance mai dogaro ga Allah wasta'ana bihi mai neman taimakon Allah kama kala kamar yadda ya ce wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin yace ya Allah idan baka kautar da ni daga makircin matan nan ba zan karkata zuwa gare su zama cikin jahilai fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwa as-sami'ul alim sai Allah ya amsa mishi wannan bukata tashi Allah ya kautar mishi da makircin su lalle Allah ubangiji wato mai ji ne kuma mai ilimi ne wa hadha tahqiqu qawlihi ta'ala wannan shine ke tabbatar da ma'anar fadin Allah fa idza qara'ata alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun Allah yace fa idza qara'ata alqur'an idan ka zo karanta alqur'ani fasta'id billahi minash shaitanir rajim to ka nemi ubangiji ya tsare ka daga shedan abin jefewa wato ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan amfani da lafazin alqur'ani kenan wanda kuma yake ya zo mutawatiran a cikin riwayoyin alqur'ani saboda kuskure ne jama'a a kuskuranta da wannan lafazin cewa idan mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a ce bai istiaza ba kuskure ne saboda mene saboda lafazin qur'ani kuma haka ya zo a riwayoyi da yawa na masu kata alkurani sannan kuma an samu wani lafazi shi lafazin abu dawuda a uzubillah na shaitar rajim min hamdihi wa nafkihi wa nafsai wannan shi ma ya tabbata a cikin sunan abi dawud duk da malamai sun yi maganganu da yawa akan ingancinsa amma dai ƙarshe ya inganta ko a uzubillah samil alim min shaitan rajim min hamdihi wa nafkihi wa nafsai da wata gatil amra a ce waɗannan dukansu a siyag ne na isti'aza amma wannan na ce mutu ya takaita kan a'udhu billahi minash shaitanir rajim to bai kuskure ba me yasa saboda lafazin qur'ani qur'ani ne faɗa haka kuma sannan riwaya da ake samu na alqur'ani mutawatira ce yanda fatiha ta zo mutawatira haka bismillah ta zo mutawatira haka a'udhu billahi mutawatiri saboda haka wannan yafi karfin a ce za a yi magana akan inganci ko rashin inganci mu gane wannan jama'a na sanar daga cikin kurakurai da muke da su don tatbiqin sunna kuskure ne na'am Allah ya gafarta mana fa akhbar subhanahu anna yace innahu laysa lahu sultanu shi shedan ba shi da watin iko alal ladina amanu akan wanda suke mu'minai wa ala rabbihim yatawakkalu kuma wanda suke suna tawakkali akan ubangijinsu shine irin na Yusuf din can da yace na dogara da kai ya Allah ka kautar mana da sharrin su inna ma sultanuhu shedan yana samun iko ne alal ladina yatawallawnahu a wajen masoyansa wal ladina hum bihi mushrikun wanda kuma suke suna shirka da ubangijinsu suna tarayya da shedan su sa ubangijinsu da shedan a matsayi daya fa akhbara subhanahu anna al mutawakkilin ala allahi laysa lishaytani alaihim sultan Allah ya bada labarin cewa masu dogara ga Allah shedan bai da madogara da zai kama su innama sultanuhu alal mutawallina lahu hujjarsa tana samuwa ne akan waɗanda suka jibince shi eh alal mutawallina lahu ga waɗanda suka jibince shi wal mutawalli min al wilaya naka ce al mutawalli daga al wilaya ne wa asluhu aslin wilaya al mahabbatu wal muwafaqa abinda ke kawo haka jibinci mutum shine idan kun yi kun samu soyayya da shi kuma kun dace da juna soyayyar da dacewa tana ƙaruwa sai ku zama masu sai ku zama kuna da wilaya wato mutum dama shi ma yana da mummunan ƙasadi zai fara barna ya fara ganin irin abin da shaidan yake ziga mutane su yi shine irin abin da yake so ba zai ankara ba har ya kutsa ciki sai ga sun zama kamar su ɗaya kamar yadda mutane suke idan kana yin irin wani abu tunanin ka iri ɗaya da na wani bayan ɗan lokaci sai kun saba da juna kun jibinci juna kun zama abokai da za ka zo yanzu ka dawo wata sabuwar anguwa baka san kowa ba bayan shekara ɗaya biyu ku sai ga ka saba da wasu wasu baka saba da wasu ba kana zumunci da wasu ba wasu baka zumunci da su me yake kawo wannan shine almuhabbatu wal muwafaqa irin abin da kuke yi ɗaya na sana'a ko tunani ko da kuke kallon rayuwa ko ƙabilanci ko addini dole ne da ma akwai wasu abubuwa da suka sa kuka kuka ji cewa za ku yi kusanci da juna kuna da kamantakekeniya da juna to shine alwilaya ina fata mun gane wannan a kama annal adawata asluha albughd wal mukhalafa kama yanda me yake kawo kiyayya shine farko albughd kin juna a cikin zuciya kowa ya ji ran shi bai irin na wani ba wal mukhalafa da yawan sabawa da juna to wani kullum muka yi magana sai mun yi fada kullum aka zo na mitin sai mun saba ra'ayin mu bai daya to daga nan sai ga kun fara nisantar juna saboda wacce dai kaida al-arwahu junudun mujannada kamar yadda muka ambata ko a cikin dangi ne zaka ga sai a ce wani da wani cousins ne sun fi shakuwa da juna amma ba sa zama inuwa ɗaya da wani ko a cikin jam'iyyar siyasa ne haka wannan shi zai jawo har ƙarshe wani sai ya di kamfen saboda wannan albugudu wal mukhalafa din ko kuma a raba jam'iyya ɗaya ce amma kuma kowa da ƙungiyarsa a cikin jam'iyyar wannan sunanta kaza kaza wannan sunanta kaza kaza wal mutawalluna lahu humul ladzina yuhibbuna ma yuhibbu shaytan masu jibintan shaytan sune waɗanda suke son irin abin da shaytan yake so wa yuwafiquhu suke dacewa da shi fahum mushrikuna bihi suna da tarayya da shi haisu ata'uhu wa abaduhu bi imtithali amri sun zama suna da tarayya da shi suna yi mishi da'a suna bauta mishi da abinda yake so da yake so yanzu ga mutumin da yanda shedan yake so ya ga an yi barna akwai mutanen da su ma yanda sun ji hana barna zaka sai ya za a hana mutane yancin su to su ne irin masu irin masu ra'ayin shedan kenan ko mun gane suna so a ga ana barin mutane suna sharholiya suna kafafa to suna da irin ra'ayin shedan yau da gobe yau da gobe har da su da shedan su gane cewa ashe waɗannan fa jama'a mu ne fa shi ma ya gane ashe waɗannan fa mutane na ne shi ganin sai kaga sun zama a cikin jam'iyya guda da su da shaitan. Ƙala ta'ala, Allah ya ce, Alam ahad ilaikum ya bani Adama, Allah ta'abudu shaitana innahu lakum adu mubin, wa ani buduni hadha siratin mustaqim. Allah ya ce, A'a, ya ku ‘ya'yan annabi Adam, wai ashe ban ja kunnanku ba, Alam ahad ilaikum, ashe ban muku tankiya ba, Allah ta'abudu shaitana, kar ku bauta wa shaitan, innahu lakum adu mubin. Saboda shi shaitan a gare ku magabanci ne abokin gaba ne wanda yake da gaba mabayyaniya baya ɓoye ta kaga mai gaba mabayyaniya ya kamata a ce ka itaka tsantsan da shi Allah ya ce innahu wa ani ibuduni kuma na muku ahadi na jakunan ku cewa ku bauta mini hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici bautawa Allah da da kin bin tafarkin shedan washayatinu shayatinul insi wal jin su shedanu jinsi biyu ne akwai na aljanu akwai na mutane min aljannati wan nas wal ibadatu fiha ar-raghbatu war rahaba ita kuma ibada akwai abin da yake ar-raghba ne wato abin da ake kwadaitar da kai da zai samar maka da falala Allah war rahaba da kuma abin da ake tsoratar da kai karka aikata dan kanka game da fushin Allah qala ta'ala Allah ya ce, Ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, astakbarta am kunta min al'ali. Ubangiji ya tuhumi shaiɗan lokacin da aka ce wa annabi Adamu sujuda yaki, Allah ya ce mishi, Me ya hane ka? Allah ya fi shi sana abin da zai faɗa. Me ya hane ka daga kayi sujuda daga abin ga abin da na halatta da hannayena? Astakbarta girman kai kake am kunta min al'alin. ko kana cikin maɗaukaka ne kana ganin kafi ƙarfin haka ƙala shaiɗan ya futsare ya ce ana khairun min eh gaskiya ni na fi shi ne khalaqtani min narin ka halicce ni daga wuta wa khalaqtahu min tinin shi kuma ka halicce shi daga tabo shi zai ke cewa shedan shine farko wanda ya fara yin kiyasi na zalunci qala Allah ya ce fakhruj minha fa innaka rajim to ka fita daga wannan sararin samaniya kai ka zama abin jefewa tsinanne la'ananne wa inna alayka la'anati ila yawmiddin kuma na maka la'anta na nisanta ka daga rahamata daga nan har alkiyama qala duk da haka shedan bai nemi gafara Allah ba yace qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'as to Allah ina neman alfarma a banni ka a kashe ni har sai ran da za a tashi su ranar alkiyama qala fa innaka minal munzarina kaje kana cikin wanda aka bakar ila yawmil waqtil ma'lum zuwa rana wanda take lokaci sananne ni a guri na inji Allah qala ya sake cewa fa bi izzatika na rantse da izzaka ya Allah la ughwiyannahum ajma'ina sai na rudar da su sai na halakar da su alghawaya sai na wautantar da su sai na mai da su wawaye ba san ciwon kansu ba gabaki ɗayan su illa ibadaka minhumul mukhlasina wannan istisna'i ne wanda yake munqati zai doyi magana akan shi a to to, to al mukhlasina irin wanda aka ce innahu kana minal mukhlasina a can da kuma nan illa ibadaka minhumul mukhlasina me menene ma'anar su wasu malamai sun ce al mukhlasin sune al mu'minun wannan ita ce maganar dhahak da ya faɗa kamar yadda muka ji a waccan ayan da aka ce fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim da aka ce innahu laysa lahu sultanun 'ala allazina aish 'ala allazina amanu sune din da illa ibadaka minhumul mukhlasina sune allazina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalu su din ne wasu kuma suka ce al mukhlasina ana nufin a zai zo ambatan mana daga cikin sutul hijr bari mu Uh, bari ya ambata mana da kanshi zai ambata shine abu na gaba amma kuma cikin a'raf za ka kamar yadda Allah yake cewa qala fa anzirni ila yawmi yub'asu qala innaka minal munzirin qala fi ma aghwaytani yace to Allah tunda ka halakar da ni la aqudanna lahum siratal mustaqim sai na lallauya musu sai na lankwasa musu ne dake hanya sai na hana su tafi a miƙe thumma la'atiyannahum من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ونسجد أكثرهم شاكرين فذلك سكتي المخلصين سنة الشاكرين saboda ya ce wata ju aksarahum shakiri sai suka ce to sune almukhlasuna sune mu'minuna sune shakiruna sune wa ala rabbi yatawakkalu to gashi kuma zai sake ambatan mana na cikin hijr din ko yace fa aka sama shaytanu la ugwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhum mukhlasina wa qad akhbara Allah annahu laysa lahu sultanun ala haula'i Allah ya bada labarin cewa shedan bai da iko akan wadancan fa qala fil hijri da yake cikin al-hijri yake cewa fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nata ila yawmiddin Allah yace ka fice daga cikin ta ka fice daga cikin sararin samaniya cikin aljanna lalle kai abin jefewa ne wa inna alayka la'nata ila yawmiddin kaga can ma haka yace fa bima qala rabbi qala rabbi bima agwaytani ko la uzayyinanna sai na kawata musu la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum sai na kawata musu munanan ayyuka abu mummuna sai su ganshi kyakkyawa kuma sai na wawantar da su ajma'i na gabaki ɗayan su yace illa ibadaka minhumul mukhlasina aqala hadha siratun alayya mustaqim inna ibadi laisa laka alaihim sultanu illa man ittaba'aka min al-ghawin to duk inda shi sa shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace yafi san Allah ya kira shi da abd saboda kaje inda Allah yayi alwashi akan su ce inna ibadi laisa laka alaihim sultanu wannan wannan ubudiyya khassa kenan ubudiyya ta ta musamman wato bayina waɗanda suka tsarkaka mukhlasina baka isa ka batar da su ba shine Allah ya ƙara mishi wannan tankiyar anan وقال يتي قال ربي بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي شنو تشكي هجر هجر دنكو وقولوا لفدن الله إلا من اتبعك من الغاوين استثناء منقطع في أقوى القولين ya ce faɗin Allah illa manitta ba aka minal gawin istisna'i ne wanda yake munqati wato wanda ba cirewa daga cikin waɗancan bane illa man tabaka mil gawin ai kaga anan Allah ya ce ne inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina ba ka da iko akan su sai aka ce illa man tabaka to man tabaka laysa min min inna ibadi shine ma'anar istisna'i ne munqati laysa min inna ibadi ba daga cikin da Allah ya ce musu ibadi anan to babu ɗaya da zai zama cikin algawi shi ne ma'anar cewa istisna'i ne munkafi wannan jama'a fa'ida ce aziza jiddan ka san ibn taymiya fa a wajen tafsiri fa a a wato shakundum ne kamar yadda kishi ko a koina kamar yadda zahabi yake faɗa da da yake tarihin wani malami a cikin sura alamin nubala ya kawo cewa wani cikin wanda ya ganshi ya bada labarin cewa malamin ya musu tafsirin a wata aya a cikin sotun nuri wata ɗaya na jin ko Allah nuru samawatin ci bai da ambaci aya ba wata ɗaya kama a ce tsawon azumi kullun za a yi majalisi misali awa ɗaya ko da rabi a ja aya yayi ta fasa baki yayi ta kawo maganganun malamai da irabi da asbabun nuzul ba irin tafsiri namu na labarai ba fa da ake dinna wannan mutum kawai a ja aya ya ci gaba da faɗa abin da ake a social media da wanda ake rikici a majalisa ba wannan ba karatu na bil haqqi sai ibn taymiya yake cewa wallahi abun nan ibn zahabi yake cewa wallahi haka malamin mu yake ibn ibn timiya yace in ya tasa aya gaba ya fara tafsirin ta sai ka dauka kamar an bude mishi gaba ɗaya surrorin ilmomin duniya ne yake kalla daga cikin su saboda kan ka jina magana tafsiri magana ce abun rikewa duk da Allah bai ba shi dama ya rubuta tafsiri haka kamil irin na sauran malamai ba amma a cikin littattafansa da cikin fatawa ɗinsa akwai ilmomin tafsiri zankame wanda kuma duk wanda yake so fasara alqur'ani ya ji gardin sa ya fahince shi to ba zai iya wato wadatuwa daga waɗannan a kunus din ba daltafan ibnu qayyim daltafan ibnu taymiya in kana karanta da tafsiri ko kana da a cikin tafsiri karka take cewa tunda kaga ibnu jarir qurtubi ibnu kathirin ka karanta shaukani ka karanta ibnu ashur ka karanta hazim wal bagwi ka karanta abin nan da sauransu abu hayyan karka takaita nan ka dinga komawa cikin littattafansu inda za su kawo kamar yadda irin zai kawo aya ɗaya biyu sai ya maka wani wata ɗauraya a kai sai ka neme ta ko ina ba za ka same ta ba sai a Allah ya ƙara musu karɓuwa aiki Allah ya musu rahama to ya ce wannan saboda istisnai ne mun katsi ba a cikin ibadi ɗin aka cire shi ba idh al-ibadu humul abiduna lal ma'buduna domin al-ibad da Allah ya kira anan sune al-abiduna da ismul fa'il masu bautatawa Allah ba al-ma'buduna ba ba wai duka bayi da Allah ya halicce su a matsayin bayi dan su bauta mishi ba a yana nufin waɗanda suka yi aikin bautan sune al-abidu dukkanin halittu bayin Allah ne gaba ɗaya a matsayin ma'budu al-ma'abudun waɗanda aka bautar da su wanda aka sa musu dokar yin bauta amma ba kuma kowane bawa ne ya sami falalar ya zama abidu mai aikata bauta ba kuma gane bambanci kama kala ta'ala yanzu zai sake shiga yanzu ya soka wani step na wajen hudu kenan ko daga magana akan cewa ishku ai ba masu yin shi sai kafirai ya misali da mutanen zamanin annabi yusufa daga nan ya tafi zuwa ga shi kuma annabi Yusufa katangagge ne daga wannan step na biyu kenan a ƙasa ko ya shiga da investment ya sake sauka kuma zuwa ga cewa to ai ma shi shedan ma bai halakar da kowa dama sai dan wasu wawaye to yanzu kuma a maganar wawayen shine sake fitar da wata magana cewa da fa kaji Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawina to minal ghawina laysa juz'an min min ibadika ina ne tabbata maka wannan sai fara kawo ayoyi ce saboda Allah ya ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala ardi hauna ibadullahi irin ta inna ibadi bayin Allah Allah ya ce ainan yashrabu biha ibadullahi fajruna hatta fujira abin bai mushi wahala ne ba Allah gafarta mai Allah ya ce bayinsa na gari sune masu tafiya a ban ƙasa a natse wa ibadul wa aynan a wajen labarin aljanna Allah ya ce aynan wani idan ruwa yashrabu biha ibadullahi wannan biha din malamai suna cewa uduli ne wato wato kamata yi inda larabci ne gama gari a ce yashrabu minha yashrabu minha domin shi ruwan ne abin sha za a ɗiba a sha amma biha da an ce ne akwab abin sha shi ne za a ce ana sha da shi to me yasa aka fifita amfani da biha maimakon minha saboda aka ce minha yana nuni kamar kaɗan ne ake sha yana nuna tabi'idiyya saboda qur'ani ya guje wannan da nuna cewa 'yan aljanna duka abin nasin kamar ka ce shi kanshi ruwan ɗaukar shi suke gaba ɗaya su rike shi kamar kofi shi kanshi gaba ɗaya ƙorama shi sa aka fifita amfani da biha yufajjiruna ha tafjira suna fantsama shi iya sarransu wato ka cika duk abin da kake da shi na storage iya sarranka Allahu akbar Allah ka sa mu sha da mu da iyayenmu da malamu da sauran musulmai wa qala ta'ala kuma Allah yace al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al muttaqin ga wani istisnai munqati shi wa al akhillau kaga masu yin irin waccan soyayya da aka ce ba mai kyau bace yawma idin ranar alkiyama ba'duhum li ba'din adu sashen su zai yi gaba da sashi illal muttaqin shi ma wannan muttaqin shi ma istisnai ne munqati ai almuttaquna laysa juz'an min al-akhilla almuttaqun ba za su yi gaba da junan su ranar alkiyama Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina ya ku bayina masu bauta mini la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun a yau ranar alkiyama ba ku da tsoro kuma ba ku da bakin ciki allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin waye bayin da Allah zai wannan albishir sune wanda suka yi imani da ayoyinmu kuma suka zama musulmai wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa annahu lamma qama abdullahi yad'u abdullahi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam anan eh yayin da ya miƙe yana kiran Allah wa qala ta'ala kuma Allah ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan sarki ya tabbata ga Allah Ubangiji wanda ya tafiya da bawansa cikin dare. Wakala ta'ala kuma Allah ya ce, Wazkur a ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar. Duka wannan su ne ibadullahi ba sa cikin illa manitta ba aka min algawi. Waɗannan bayin Allah da suka bauta mushi kenan. Wa in kana ibadullahi al-mukhlasuna laysa lahu sultanun azimun alaihim alaisa alaihim laisa alaihim sultanu in ya zama bayin Allah na gari babu wanda she babu shedanin dake da iko akan su wa anna sultanahu alal ladina yatawallawna ikon shedan yana kan waɗanda suka bi shi ne walladina hum mushrikuna wanda shi da su suna da tarayya akan mummunan hanya wa qad aqsama Allahu wa qad aqsama an yughyahum shedan ya rantsi da Allah sai ya halaka su illa ibadallahi al-mukhlisina wa bai halaka bai halaka bayan Allah na garba wa akhbara Allah anna sultanahu laysa ala ibadillahi Allah ya bamu labarin cewa karfin halakawar shedan bata kan bayin Allah bal ala manittaba'ahu min al-ghawina sai dai yana kan waɗanda suka bi shi cikin batattu al-ghawi zai zo magana akan me yake nufi da al-ghawi da al-ghayyu zai zo magana akan shi a darasi na gaba insha Allah na ganin bari mu bar shi haka sai mun bu darasi na 19 sai mu tashi akan gaba wanda zai sake kuma yin magana akan wai su wane ne kuma al-alghawuna din a sauke lamba ta biyar kenan Allah ya gafarta mai ibn timiya Allah ya ƙara mishi falala da albarka a cikin ilimin sa Allah ya haskaka kabarin sa Allah ya gafarta mishi da sauran malaman musulunci da sauran malaman mu da dukkanin mutanen kirki da sauran musulmai Allah ya samu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah